بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من عمر والنفسي ملامة ثلاثة شاكرة شاكرة شاكرة da watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu shekarar biladiya ta dubu biyu da takwas a wannan masallaci na majibbo kofar ulama suna alwasiyatul kubra wallafar jijimin malamin nan شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني الدمشقي من وفاه في سنه الهجره ومن بقي بأسلام بكتب wannan kuma shi ne darasinmu na na talatin da bakwai mun karanta hadisin abu hurairah ta Allah kara masa yarda inda muka tsaya wurin da ibnu taymiya yake cewa فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله على درجتين إحداهما التقرب إليه بالفرائض والثانية هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين والثانية درجة السابقين المؤمنين كما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال ابن عباس رضي الله عنهما يمزج لأصحاب اليمين مزا ويشربه المقربون شرفا ibn taymiya yana sharhin hadisin abu hurairah ta Allah kara masa yarda hadisin abu hurairah kuma yana magana akan su wane ne waliyan Allah da ya nuna walittaka mataki biyu ne mataki na farko matakin baya ya lubunci ayyukan farilla da Allah ya tsora masa ayyuka na wajibi ya riƙe sallah azumi zakka da dukkan abin da aka ce wajibi ne ya riƙe shi abin da aka ce haramun ne ya sauke masa wannan mataki na farko na walittaka kenan dukkan wani wanda yake da irin wannan ayyuka to yana da wannan mataki ko ya tafi wannan mataki na walittaka mataki na biyu shine matakin bawa ya kusanci ubangijinsa da nafilfili da ayyukan da ake ce musu mustahabbi to idan ya tafi wannan mataki to shine ya kai mataki na koli ya samu kusanci da Allah kusanci na gasken gaske to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi kudsi yake faɗa mana abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da wanda ya kai wannan mataki na biyu shi ne zai zama dukkan faɗi tashinsa dukkan motsinsa zai yi su ne don Allah ba zai ji wani abu ba sai abin da Allah ya yarda ya ji ba zai ga abin da Allah bai yarda ya gani ba duk abin da zai buɗe idan sai kalla shi ne abin da Allah ya yarda a kalla ba zai jinki wani abu da hannunsa ba sai abin da Allah ya yarda to jinki haka nan ba zai yi amfani da kafafuwansa ba zuwa wani guri sai gurin da Allah maɗaukakin sarki yawan zai ji to in ya kai wannan matsayi Allah ya ce to tabbas idan ya roƙe ni tabbas idan ya roƙe ni zan ba shi wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna idan kuma ya nemi tsari na zan tsare shi to shi da ibnu taymiya yake cewa faqad zakara fi hadha alhadith anna at-taqarrub ila Allah ala darajatayn anan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya rawaito daga ubangijinsa yana nuna mana cewa kusanci zuwa ga Allah mataki biyu ne ihdahuma at-taqarrub ilayhi bil fara'id mataki na farko kusantar Allah da ayyukan farilla والثانية متاكي نبي هي التقرب إلى الله بالنوافل تسنكر أبنجدي تهير أي كسمات الفلو بعد أداء, أداء الفرائض بايا مسلم يا أي كنفر الله فالأولى متاكي من نفرقه درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين هنا متاكي وأن بسكي ما tsayuwa a bisa kafarkin Allah ba tare da azarɓaɓɓiya ba ba kuma tare da zaniya ba waɗannan su ne waɗanda suke al'adar masu biyayya su ne waɗanda suke ashabul yamin ma'abota dama wato na hannun dama a ranar gobe kiyama waɗanda ake ba su littattafan su na ayyuka a hannun su na dama wasaniya mataki na biyu kuma darajatu sabiqin al-mu'minin ita ce darajar waɗanda suka suka tsere wa kowa cikin mummunai suka yi wa kowa tuntunkau suke suka zama su suka shige gaba su suke jagorancin tafiyar rama waɗannan su ne matakai guda biyu matakin ashabul yamin da matakin as-sabiquna min al-mu'minin waɗanda su kuma su ne a gaba su ne matakin da Allah yake faɗa wala in ta'alani la'uyanna wala in ista'azani la'u'izanna kamar yadda Allah ce innal abrara lalle waɗanda suke masu biyayya lafi na'imin lalle suna cikin ni'ima alal ara'ik yanzurun suna bisa karagu na mulki na sarauta yanzuruna suna kallon abin da suka gada a gidan aljanna ta'rifu fi wujuhihim madrakan na'im kana ga alamar ni'ima ta jin daɗin ni'ima a tattare da fuskokinsu yusqawna min rahiqin maktum ana shayar da su daga giyar da ake rufe bakinta fita da homis ƙarshen giyar kuma yana ƙarshen turaren almiski da fi dalika game da irin wannan sakamako kaliyata na ta sun mutu na suna masu tsere su yi tsere a kansa ibn abbas allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa yake cewa yin zaje li ashabul yamini mazza ويشربه المقربون الشرفة wancan ruwa da Allah maɗaukakin sarki ko giya da Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗan aljanna za su sha ibnu abbas ya ce waɗanda suke ashabul yamini ma'abota dama na hannun dama masu mataki na farko daga matakai biyu na wani kasa suna shan wannan ruwa mazjan bayan an gauraya musu shi ويشربه المقربون وقد كما سكي مكسنتا نجب جبا متاكي نبيو da cikin matakan wani kasa sai kuma suna son su shirka an arfa ba tare da an yi masa gauri ba وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه الله يفعل يمن أجرى عليه دبن دبن cikin littafin sa mai tsarki kamar a cikin surat fatir aya ta 32 إلا الله يكفيها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله يكفي سنة متجادد للكافر wanda muka gadar da shi ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu daga cikinsu akwai zalimin da nafsihi wanda yake zaluntar kansa ta hanyar yin abin da Allah yake kada a yi wani lokaci daga baya kuma ya faɗaci ya tuba ta hanyar barin wani abu na wajibi da Allah ya ɗora masa saboda gafala da sha'afa da ainihin daka ta ɗan wani lokaci amma kuma zai faɗa tuba wannan zalimin da nafsihi yana cutar kansa idan Allah maɗaukakin sarki ya ce zai kama shi da laifi in kuma ya ce zai yafe masa wa minhum muqtasid akwai kuma wanda yake ɗan tsakiya wato shi bai zurfafa wajen ibada ta hanyar yin ayyuka da nafin fili ko bai isa ba amma kuma baya wasa da wajibi baya wasa da farilla wa minhum sabiqun fil khairati daga cikin su kuma akwai wanda shi dukkan da yanzu an ce ga aikin alkhairi to shine a gaba ko suke da gogeniya wajen aikata alkhairi Allah ya ce zalika huwa al-fadl al-kabir wanda ita ce falala ko shine falalar da yake mai girma jannatu adnin aljannatayya ne na bayyana yadkhuluna ha za su shiga su duka da zalimin da nafsi hudin da muqtasid da sabiqun fil khairat dukkan waɗannan kaso guda uku sun yi aiki da littafin Allah sai dai wani ya fi wani as-sabiqu fil khairat ya fi al-muqtasid al-muqtasid kuma ya fi az-zalimu li nafsihi amma dukkaninsu ba su saki hanyar imani ba ba su saki littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba saboda haka shi kansa azzalimu li nafsihi ko da kuwa Allah zai sanya shi wutar jahannama dan yayi masa uquba a wanke shi daga laifukan sa daga karshe dai zai shiga aljanna yasa Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir kaga anan Allah ya faɗi kashin kaso guda uku din zalimin da nafsihi ko kuma ya faɗi shi ne mataki na farko ɗin da na walittaka ko kuma sabiqun fil khairati shine mataki na koli na walittaka sannan a cikin suratul waqi'a a aya ta bakwai zuwa aya ta biyu ya kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana fa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama to was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im Allah madaukakin sarki yake kun zamo wato mutane kashi kashi guda uku kashi na farko su ne ashabul maimanati ma abota dama masu karɓar littattafan su a hannun dama ma ashabul maimana wa ya sanar da kai suwaye ashabul maimana lalle waɗannan manyan mutane ne suna da babban sakamako wa ashabul mas'ama kaso na biyu su kuma dan hagu waɗanda za su karɓi littattafan su a hannun hagu ranar gobe kiyama Allah ya ce ma ashabul mas'ama wa ya sanar da kai waɗannan mutane irin girman sakamako mara kyau da za su game da shi da gobe kiyama Allah sai ki sai kuma ce wa sabiquna sabiqun sai kuma masu rige su ne masu rige su ne masu tsere cikin aikin alkhairi ulaika almuqarrabun waɗannan su ne na gaba gaba su ne makusanta zuwa ga Allah fi jannatin na'im a cikin aljannatayya da ni'ima a nan ma Allah ya faɗi matakan nan guda biyu na walittaka matakin farko ashabul maimana mataki na fi kuma as-sabiquna as-sabiquna ulaika almuqarrabun sannan a can ƙarshen sura inda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin wato a yanayin da za su samu kansu a cikin lokacin mutuwa Allah yake cewa fa amma in kana min al-muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im fa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin amma ma Allah ya faɗi matakan guda biyu uku in ya kasance daga cikin waɗanda suke makusanta su ne waɗanda suke da mataki na biyu na ƙoli na walittaka farautin suna cikin hutu wa rayhani suna cikin ni'ima suna cikin rahama wa jannatu na'i suna da kuma sakamako na aljanna ta ni'ima wa amma in kana min ashabul yamin amma in ya kasance daga mutanen ma'abota dama su ne mataki na farko na walittaka assalamu laka min ashabul yamin aminci ya tabbata gare ka ya kai ɗaya daga cikin ma'abota dama Allah ya samu daga cikin sannan a cikin suratul insan aya ta biyar zuwa aya ta shida nan na Allah ya yi nuni zuwa gare su innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura ay man yashrabu biha ibadallah yufajjirunaha tafjira kaga anan Allah na ɗaukakin sarki ya yi nuni zuwa ga bangarorin guda biyu yace lalle waɗanda suke masu biyayya su ne masu mataki na farko na wanda suka ashabul yamini yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura suna sha daga wata gidauniya sai kana mizajiha afiya kana mizajiha suna sha daga wata gidauniya ta giya wacce abin gauraya ta kafura kafur ne wani ne na kafur shi da ibnu abbas yake cewa su za su sha da gaurayi bayan an gauraya ta amma almuqarrabuna su kuma za su sha ta kanka to ai lam yashrabu biha ibadullah yusajjirunaha tafjira wani idan ruwa ne da bayan Allah waɗannan da aka yi isara zuwa gare su da wannan suna bayan Allah su ne su ne al-sabiquna sabiquna su ne masu matakin na biyu yake yufajjiru na suna kokkugo da wannan idanuwar ruwa tasjira kokkugowa to kaga anan Allah ya faɗi waɗancan za a rigayaya musu da kafo amma waɗannan ibadullahi din su za su tafi kanka yufajjiru na tasjira to kaga anan ma an yi isara zuwa ga matakin matakan guda biyu matakin farko matakin ashabu da da kuma mataki na biyu shi ne matakin as-sabiquna as-sabiqun shine yake fa kullu man amana billahi wa rasulihi dukkan wani da ya imani da Allah ya yi imani da manzonsa fa huwa min awliya illahi to wannan waliyi ne daga cikin waliyan Allah da haka idan mutum yana jin shi ne da ne ya yi imani da Allah ya yi imani da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama to ya ɗauki kansa ɗaya daga cikin waliyan Allah kada ya zame kansa ya fitar da kansa ya ji cewa shi ma waliyi ne yana da wani nasibi na walittaka والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين ألا يا وجب تأثيم من جباء بعضهم لبعض ألا يا وجب تأثيم فيه يكون فاشي هو راح تابع في أثير ولي ولي إذا إن كان يبدو في بعض ينسى ولي ولي كذا ثم جنا ذات في أثير علامة كذا يا وجاء ولي له كما أثير تغير كذا في ذا كرقت جريتي ذات هرم كذا كما كثير ولي ولي بذات جريتي ولي ولي بسيطي to in ba za ka ziyarci wani wali ba sai shi to kaga ba za ka ziyarci kabarbaran sahabbai ba ma ko yi suna waliyan ne ko an fidda su daga da'irar waliyan ko waliyan su ne suke imani suke tsoron Allah to kuma waɗannan su ne shugabannin masu imani shugabannin masu tsoron Allah kaga a ce su ne jagororin waliyan gaba ɗaya to a ce ga wani wali amma in ka karɓi hanyar sama za ka ziyarci wani wali ba kuma kaga ba kai ba ziyarar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba ziyarar shuhada'u Uhud ba kai ba ziyarar waɗannan da aka binne a baki dukkan wani guri da aka ce an binne sahabbai ba kai ba ziyarar wannan guri kaga tun daga nan za ka san cewa ana so ne a raba ka da tafarki madaidaici tafarkin waɗanda Allah ya yi ni'ima min annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa aujaba alaihim mu'adat al-kafirin ya wajarta musu kuma su ki kafirai su yi gaba da su fa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله يتوافق أن تكون إيمان سبق يهودايا kada ku riƙi nasara auliya a masoya ba'aduhum auliya uba a sashin ku masoya sashi ne kan su a haɗe yake kada ku fuska kan ku yan soyayya gare su wa man yatawallahum wanda duk ya jibince su suka zama abokansa minkum daga cikin ku fa innahu minhum to ya zama cikin su inna Allah la yahdi al zalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai waɗanda suka cuci kansu ta hanyar kangarewa Allah fa karan da dina fi qulubihim marad za ta ga waɗanda akwai cuta a cikin zuciyarsu cuta ta munafiki yusari'una fihim suna gaggawa zuwa wajen su da neman kawance da su abokantaka da su da neman zama da su da tattaunawa da su ya kuluna suna ba da hanzari da cewa nafsa an tafi da na da'ira muna tsoron kada wata musiba ta same mu muna tsoron kada a yayi gari waɗannan abokan gaban su zama su ne ke da duniyar su ke da ƙarfi su ke da mulki su ke da nasara mu kuma mu kwashi ta hannun a kashin mu a hannu saboda haka suke cewa ya kamata mu kulla kayance da idan muka yi haka ta ga ranar da ya zama su suke da galaba ba ga wasu ta ba to haka munafikai suka nuna wa ainihin musulmi suka nuna wa kafirai cewa za su tafi su kulla kayance su da kafirai ranar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kafirai suke da galaba akan mujinai to a wannan rana su munafikai ba za su shiga wani kasko ba zai kasance kafirai suna tuna cewa ai waɗannan abokan ne tun lokacin da muna da launi to in kun da mun yi ƙarfi ya kamata mu ƙarfafa abokantakan mu da su mu kuma taimaka musu wannan shi ne logic ɗin da har yanzu ƙasashen musulmi suke amfani da shi yayin da suke kawaice kuniya da wasu maƙiyan Allah irin ƙasar Amerika da irin ƙasar Isra'ila waɗanda an san gaba su da ƙiyayyarsu da ƙasashe na musulmi sai gaba su da ƙiyayyarsu ba ma da ƙasashen musulmi kawai ba da ƙasashe ma gaba ɗaya masu tasowa kokarin waɗannan ƙasashe shi ne su ga cewa ƙasashen musulmi kullum suna ƙasa kullum ko sun yi bara an ba su kullum suna cikin yunwa kullum suna cikin cututtuka da rigingimu da tashin hankali wannan shi ne burin su a ko'ina ba sa taɓa wato fatan wani alkhairi tare da wata ƙasa ta musulmi wannan ƙasashen musulmi ɗin maimakon su su riƙe Allah kuma su san cewa Allah maɗaukakin sarki shi ke ba da mulki ga wanda ya so shi ke ƙwace shi daga wanda ya so maimakon su yi wannan imanin su su ga cewa waɗancan ayar suke da ƙarfi suke da makamai suke da sojoji suke da duniya suke da kuɗi suke da kaza suke da kaza bai kamata a ce mun rabu da su ba ya kamata mu ci gaba da ƙarfi kimiyya da su mu ci gaba da zama da su lafiya to wannan shi ne zai kare mana musu mulkin mu za ka ga ka duba ƙasashen larabawa ka duba rikici na falastinawa ka duba baitul maqdis wanda yake ƙarƙashin mulkin mallaka na isra'ila ka duba irin kafe-kafen rayuka da ake yi kullum kullum safiya ta Allah ce an kashe rayuka na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba an kashe rayuka na mata a gidajen su tsofaffi maza da mata a faɗan cikin da yake cikin mahaifiyarsa ba a su ba za a iya harbo wani abu ya zo ya samu ma mahaifiyar ya fasa cikin ce kashe yana cikin mahaifiyarsa shi kuma wani aiki ya na ta'addanci idan an ce wani dan ta'adda ne shi yasa aka ce cikin wannan da yake cikin mahaifiyarsa yake kwance cikin mahaifa shi kuma wani ta'addanci ne mutumin da bai ma shaƙi iskar duniyar da take rayuwa a cikin wasu amma an kashe shi da sunan ta'addanci to duk da haka a ce ƙasashen larabawa wannan bai sa sun ɗauki wani mataki tsakaira ba a kan ƙasar isra'ila da kuma ƙasar da take mara isra'ila baya domin in ba dan kasar amurka tana tsaye ba babu yadda za isra'ila ta kai yanzu sai suke mara musu baya sai suke tsaya musu a duk inda aka zo za a ɗauki wani mataki da tsaya a kansu su suke hawan kujerar maki su suke ɗaukan matakai na soja su suke ɗaukan matakai na tattalin arziki babu wani mataki da ba za su ɗauka ba dangane da kare isra'ila amma duk da haka za a ga ƙasashen nan na musulmi ba su wuce ba har yanzu suna ganin cewa in babu amurka su ba za su samu ainihin gindin zama ba ko gobe su za su rawa sai haka za ga a da can ana cewa rikicin larabawa rikicin galar tsakiya ana kiransu kadiya arabiya rikici ne larabawa ya dawo rikici ne na gabas ta tsakiya sai aka da sa rikicin larabawa tun da aka ce rikicin larabawa duk inda balarabe yake yana da wato hannu a cikin wannan da shi ake rikicin da wanda yake gabacin ito da wanda yake yammacin kasashen larabawa duk yana ciki da sai aka aka rage abin faɗi sai aka ba ana cewa cikin gabas da ƙasashe da ta ga kenan sai kasashen da suke gabas da ƙasashe kawai daga baya kuma aka zo aka sake wa abin suna aka zo ana cewa rikicin falastinawa rikicin falastini da isra'ila kaga ya koma rikicin da falastini ne kawai da shi da ba isra'ila suke sauran kasashen larabawa suka zame hannun suka cire hannun su gaba ɗaya suka zura ido yanzu ka duba gaza irin yanayin da take ciki da irin takunkumi da aka sa masa tattalin arziki ba shigar da abinci ba shigar da kayayyakin magani ba shigar da wani dukkan wani abin da ɗan adam zai bukata ya rayu an sa masa takunkumi a kan wannan kasashen laraba sun yi gom waɗanda su suna jin ɗan uwansu ne na jini ɗan uwansu ne waɗanda suka haɗa na saba ɗaya ta larabci amma duk da haka sun yi gom an rasa mai cewa ufa falasɗina ne suka kasa garin da yake tsakanin su da isra'ila a da masar suka shiga a kasuwa suka suka dinga sayan kayayyaki suna shiga da su aka yi aka zura musu ido a su zura ido na ɗan lokaci ne da kayan wannan kasuwa ya ƙare na raka yana ƙarewa shi ke nan sai gwamnatin masar ta hana a shigar da duk wani kayan kasuwa wannan gari kayan kasuwanci gaba ɗaya aka dakatar da su ba za a shigar da su wannan gari ba don kada falastina su ci gaba da yin tururiya suna biya suna siyan kayan abinci saboda haka in ma kun kasa kuɗi kun shigo za ku koma ba za ku samu komai su ma 'yan garin su ma suka shiga tasu tasu matsala saboda haka dole suka koma suka haƙura aka zo aka zuba sojoji zarata barare ne da mugayen makamai duk wanda ya matso fita su ɗau wani mataki da tsaura a kanta dole suka koma suka ci gaba da zama a cikin wannan kurkuku domin gazzaɓin ta zama kurkuku kuma kurkukun da ya fi kowanne muni tunda kurkuku ne ba ci ba sha babu wutar lantarki babu ruwan sha babu asibiti babu makaranta komai da ka sani ya dace ka ya tsaya cik domin babu abubuwan da za su fara rayuwa ta a wannan gurin to bayan wannan kuma a kullum jiragen isra'ila suna yin lugude a kan ainihin yan falastini din suna musu abin nan a ruwan da mazubai suna mai kan uwa da yaji kullum a tashi mutane a kai su makabarta isra'ila ta kace maza da mata yara da manya amma ka ji yadda duk duniya aka yi kamar ba abin da yake faruwa kamar ba wani abin da yake faruwa kafofin watsa labarai shi ne kawai za ka buɗa su ce maka yau an kashe yau an kashe kullum ka buɗa an kashe an kashe an kashe an kashe sun ba suna son ya a labarai su na farko farko wato wani labari mai muhimmanci har ya zo ma sai an faɗi wasu labarai uku hudu kafin ma a faɗi wannan ya fara zama labari ne saman wanda an saba ji ba zai jawo hankali ba zai motsa zukata ba to shi da Allah maɗaukakin sarki ke cewa za ka ga waɗanda fi ƙulubihim marar akwai cuta a zukatansu yi tsari ila fi suna gaggawar su ga cikin su ya kuli na suna cewa nafsa an tafi da na da'ira abinda muke tsoro kada wata musiba ta auka mana fa aka Allah an ya'ti bil fathi Allah ya ce da sanni Allah zai zo da da fatahi Allah zai zo da nasara ai amrin min indihi ko Allah zai da wani al'amari daga wajensa ya zama da musulmi sun yi karfi ya zama na kowa da kowa dole ya rikina musu koma karkashin su fa yusbihu ko kuma waɗannan da suka ce sun rike waɗancan su yayi gari alama aka rufe an su cikin a bisa abin da suka ɓoye a cikin zukatan su nadimi da suna nadama wa yaqulu alladhina amanu a ha'ula alladhina aqsamu billahi jada aymanihim innahum la ma'akum mu'minai da basu san cewa waɗannan munafikai bane ana ganin su tare su abinci da su tare a kwana da su tare a tashi da su tare suna yare irin nasu wataƙila ma suna harkokin ibada tare amma sun bada ainihin yarjejeniyarsu da amincewarsu da waɗancan abokan faɗa abokan gaba mutane ba su sani ba to a wannan lokacin ne sai a ga ainihin an samu tawari waɗanda ba sani da cikin mu'minai sai su dinga cewa a ha'ula alladina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum la ma'akum waɗannan ko ne waɗanda suka dinga rantsuwa iyakar rantsuwa ce cewa suna tare da ku hadu qat a'malihim ayyukan su duk suru ce fa asbahu khasirin sun gaye gari hasararru ba duniya ba lahira Allah ya ayyuha alladina amanu ya ku mu'minai man yartadda minkum an dinihi dukkan wani wanda ya rida ya bar addinin sa ya juya wa addinin sa baya fa kaifa ya'ti Allahu bi qaumin da sanna Allah zai kawo wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son shi shi ma yana son shi wannan ita ce gayar da duk wani mu'mini yake bukata ya sami so na ubangiji idan aka ce Allah yana son zani to ya gama samun gata duniya da lahira babu abin da kake so irin ka ji cewa Allah yana son in ka samu wannan soyayya ka gama komai kowa ma ya kika in har Allah yana son ka suna son Allah Allah yana son su kuma azillatin alal mu'minina masu kaskantar da kai ne bisa ga mu'minai a gyara azillatin alal mu'minin masu kaskantar da kai ne bisa ga mu'minai masu tawali ne ba sa nuna girman kai ba sa nuna isa ba sa nuna kakata ba sa nuna cewa sun fi su suna ɗaukan su ɗan ɗan su ne suna ɗaukan su cewa mutane ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bara su da imani أئذة على الكافرين أمام سنين إسام الكافرين يجاهدون في سبيل الله هنا جهاد وزن طوفة فكلمر الله ولا يخافون لومة لائم بعث جن أولن زرجن زرجي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan kalalar Allah ce da yake bada wanda yake wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar kalala ne alimin kuma masani ne ga dukkan komai inna ma waliyukum Allah Allah ya ci gaba da cewa kadai wanda yake majidin ku mai taimaka muku mai ba ku nasara wanda yake tare da ku da kulawarsa shi ne Allah wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka zama waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke bayar da yin suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una alhalin kuma suna masu ruku'u wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wanda ya jibinci Allah da manzansa wallazina amanu ya jibinci waɗanda suka yi imani فإن حزب الله هم الغالبون لن عندنا الله كل شيء في المسألة ولا آية تقل في آية دي لك في إنما وليكم الله ورسوله ولا لجسكم آية يندى مبيا الدين الشيئة تكي هجة بكي أكن سوى سيدنا الاسكين يسن تنتكي جبن في باية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم با سيدنا أبو بكر با سيدنا أبو بكر da sayyidina Umar ma zuɗi suka yi suka ƙwace mulki daga hannunsa amma wannan ayar tana nuna shi ne ya kamata ya zama shugaba suka ce saboda an yayi wani hadisi ta alabi ya yayi wani hadisi cewa wata rana wani miskini bayan Allah mabukaci ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama da jama'a suna sallah sai yayi bara ya nemi a taimaka masa sai ya rasa mai taimaka masa ya juya abin yana damun shi da mun ne musulmi ɗan uwansa suna ganin su kan bukata amma ba wanda su ba wanda suka taimaka maka ko sai za ali yana cikin sallah yana tsiyar sallah ya ji bayan Allah nan yana yaki yana kururuwa cewa an taimaka masa sai ya kira shi ya fitar da zobensa na azurfa sai ya miƙa masa bayan yana cikin ruku'i sai ya karba to shine ya ce wannan ayar ta fasa inna ma yaliyukum Allahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون الذين آمنوا إلا سين سيدنا أبي الذين آمنوا سين سيدنا أبي يقيمون الصلاة سنة زاد صلى ويؤتون الزكاة سنة بعد زكاة وهم راكعون هنا في السنة فهذا وكما كان كذلك بأبن بمباركين da duk wanda zai saki layi wato da ya kawo hujja sai kai mamaki sai kai mamaki Allah ka duba shi gaba yadda aka ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu shi ba su jami za ka ce sai mali kada ake nufi alladina yuqimuna salata suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suke ba da zakatun rashi ina suna cikin su wanda a nan Allah yana maganar muminai gaba ɗaya masu sallah masu ba da zakka da shi da ibnu taymiya yayi dogon rabbi a cikin littafin sa min hajji sunna game da wanda ya hujja da wannan aya ibnu tahir ibnu mutahhir kulli wanda ya rubuta min hajji karama littafin da ibnu taymiya yake kira sa min hajji madama wannan littafi a cikin hujjojinsa na cewa sai da alifi ya kamata ya zama khalifa ba sai da abubakar ba ma ya isa habbai suka yi cikin hujjojin sa akwai wannan aya yake kuma da ahli sunna sun yadda akan alkatar sa ibn taymiya ce ƙarya yake to wannan isnadin da kawo isnadi ne da duk ahli sunna suka yadda cewa bai inganta ba ana ka babu wata istihadin da isnadi kalfala ta karɓaɓɓun mutane da suka rubuta wannan kisa sai waɗanda aka sani suna kawo hadisai da isai mawdu'ai na ƙarya ɗin jabu su suka rawaito wannan irin su alawi ɗin da kansa to kuma isnadi shi ne jigon ingancin magana laulal isnad na kala man sha'a man sha kamar da abdullahi ɗan mubarak yake faɗa al-isnadu min ad-din isnadi addini ne ba dan isnadi ba la kala man sha'a man sha ba kowa ya faɗa abin da yake to amma matsalar da ya tashi a cikin kawo falsafar mazajen da suka rufe abin a duba ya fi yasu abin yana duba ya fi a same su al-maqulatu wal mutaraddiyatu wal nasiha to na farko an ce sayyidina ali ya ba da zobensa ana fidda da ta haka ka cire zoben ka bayar kana da zoben haka ka cire ka bayar sannan san da ayar ta sauka san da wannan ayar ta sauka wai ba ba da kuɗi baya daga cikin ba su kuɗin sahabbai wanda za a ce yana ba da zakka waɗanda aka sani cikin masu kuɗi cikin sahabbai su ne su abdurrahman bin auf su sai da usman su jabir ibn abdullah wannan sai aka sani suna da kuɗi a wancan lokaci sai na ali yana daga cikin fukara yana daga cikin mabukata lokacin da da ya aure sai da tuna fatima Allah kara masa yarda aka ɗaura aure ya nemi ta fari sai na manzo sallallahu alaihi wasallam yake to sai ka ba ta sadakin ka sai ce ai ba ya da komai ba shi da abin da zai ba ka kula annabi yake fa aina bir'uka wa qadiyya ina kirkiyar nan naka mai karya ta kubba yake ba shi yake ba ta kamar mutumin da ga yadda abubuwa suka kasance shi ne lokacin aurenta kuma a ce ya yi zakka kaga ba ba ba ba maganar zakka babu ma magana da ta kanka to sannan kuma to wannan ayar tana nuna cewa in in in kana in kana sallah ka fitar da zakka kana cikin sallah idan aka ce kana nufin falalar fidda zakka ana sallah aka ce mu ce musulmi in kana son ainihin zakka ka fita kowa daraja to ka bari sai kana sallah kai lissafin ka ka fitar da ita tunda an ce ya yi tura zakata wa hum raki'una ana nufin su fitar da zakka suna cikin sallah sai ka zama ita ce wannan shi da mustahabbi ko wanda ya haka ya fi wanda ya bari sai da ya gama sallah ya lissafi ya fi da zakka to saboda haka ibn taymiya ya yi ta musu rabbi ta fuskoki daban-daban ta ɗan daga su kenan to wannan aya tana nuna inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu waɗanda ya kamata ku jibinta su to Allah tana magana yana magana tun daga farkon ayoyin ba ana magana kar ku rike yahuda da nasara auliya ba to waɗanda ya kamata ku rike su su to yau suka fita kowa Allah da manzansa da mu'minai haka ayat take cewa amma sai aka ɗauke ta aka jefa ta wani guri فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون Allah ya bada labari cewa masoyin mumini wanda mumini zai so shi ne Allah da manzansa da bayansa mumini wa hadha ammun fi kulli mu'mini wannan magana ce da ta haɗa kowane mumini mai sofin bi hadhihi sifa wanda ya kusanci da wannan sifa wajibi ne ka so shi sawa'un kana min ahli musbatin yana daga cikin dangi wanda suka haɗa dangantaka na saba ta kabila au babbatin ko yana daga cikin wanda suka haɗa gari au mazhabin ko yana daga cikin wanda suka haɗa mazhaba ɗaya au tsarikatin ko wata hanyar bi guda ɗaya au lam yakun ko baya daga cikin waɗannan gaba ɗaya in dai mumini ne yana san Allah da manzansa dole ka so قال الله تعالى الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض مؤمنين ماذا ما فاشن في النفس وياني بفاشن قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض lalle waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kayukansu fi sabilillahi dan ɗaukar kalmar Allah wallazina ayaw wa nasaru da waɗanda ayaw suka tarbi muhajiruna suka ba su masauki wa nasaru suka taimaki addini suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wannan sashin kuma to ya sashi ila qawli har inda Allah ke cewa alladheena amanu min ba'd wa hajaru sannan waɗanda suka yi imani min ba'd bayan hijira wa hajaru su ma suka yi hijira suka samu manzon Allah a Madina wa jahadu ma'akum suka yi jihadi tare da ku ne fa ulaika minkum waɗannan su ma suna tare da ku suna daga cikin haka nan Allah ke wa in ta'ifatan min al-mu'minina fasalu ila qawlihi وإن طائفتان من المؤمنين تفشلوا فأصلحوا بينهما سيرت إلى قوله إن ذاك ذاك معناه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما تكفي تكفي وجه فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تلغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فكب وجهك يسي Allah ce in ta'ifa kan min al-mu'minin tasalu idan wasu bangarori na mu'mini guda biyu suka yi yaki juna fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu tsakanin su fa in bagat ihdahuma qatil allati tabghi hatta tafiya ila ila amri Allah fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabghi hatta tafiya ila amri Allah idan ɗaya daga cikin bangarorin nan guda biyu suka ta zalunci ɗaya bayan an yi wasu sulhu amma ta ƙiyar da sulhu ta ci gaba da zalunta ɗaya ɓangaren ta ƙaci lilla fi ta biyu ta ya ƙi wannan ɓangaren da yake zalunci har ta tafiya ila amrillah har sai ta koma zuwa ga al'amarin Allah sai ta koma ga abin da yake adalci ne fa in fa idan ta dawo suka aje makamai fa aslihu bainahuma bil adli fa su sulhu tsakaninsu da adalci wa aqsitu ku yi adalci a tsakaninsu inna Allah yuhibbul muqsitina Allah yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwah lalle mu ne ɗan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ma fi sulhu tsakanin ɗan uwan ku biyu wattaqullaha la'allakum turhamuna ku ji tsoron Allah wala Allah ko a yi muku rahama wa fi sihahi ya zo cikin littafan inda cikin littafai na hadisi sahih bukhari da muslim عن النبي صلى الله عليه وسلم دجا النبي الله تعالى مسير ده الله تعالى مسير إله annahu qala yake masalul mu'minina misalin mu'minai fi tawaddihim wajen soyayyar junansu wa tarahumihim da tausayin junansu wa ta'atuhum da tausasa wa junansu kamar salil jasadil wahidi kamar jiki guda ɗaya ne idan ka samu hudu idan wani gaba daga ciki ya koka saboda cuta ko rashin lafiya fa dan alahu sa'irul jasadi sauran jikin gaba ɗaya sai ya ansa bil humma da zazzabi wa sahari da rashin bacci to haka mu'mini suke kamar jiki ɗaya ne idan wani bangare daga cikin sa ya motsa to duk sauran ma za su motsa haka mu'mini dan uwan sa mu'mini yake wa fi sahihi haka ne ya zo cikin bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari أيضا أنه قال ما أتي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن إذا مؤمن كما الجني نوع بساسن ساسن سيما طرفة الساسي وثبت بين أصابعه من قال الله يا هذا أكن كان إن أنت وفي يا هذا أكان إن أنت هم من كما دام بهذه وفي الصحاح حتى من يجد في البخاري ومسلم حديث أنس أنه أيضا أنه قال من صلى الله عليه وسلم يأتي والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ما لن الى وند لا يك اهمنسا لا ينكو با زي زما مؤمن cikakke ba har sai ya so ya dan uwansa abin da yake so ya kansa a wata zahiri yazo hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair har sai ya so ya dan uwansa abin da yake so ya kansa na alkhairi wa qala sallallahu alaihi wa sallama haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-muslimu akal muslim musulmi dan uwan musulmi la yuslimu huwa la yuzlimu kada ya miƙa kada ya sake shi miƙa shi ga abokin gaba kada kuma ya zalunci wa amsalu hadhihi an-nusus fil kitab wa sunnati kathira ila iran waɗannan nasussuka a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam suna nan biyar za mu tsaya a cikin wannan littafi a wannan guri zuwa sati na gaba insha Allah mu tsira domin mu yi bayani akan abin da muke alkhairi a na yi wa uwana ɗalibai alkawarin za mu ɗan taɓo kaɗan daga cikin tarihin waɗanda suke cewa sai ƙur'ani kakal sai ƙur'ani kawai shi ne abin da ya gara shi ne abin da za a yi hukunci da shi amma sunna kamar zai sallallahu alaihi wa sallama ba abin da ya gara ba babu shakka wannan aƙida aƙida ce gurɓatacciya duk da cewa an samu waɗanda suka tsaya sai da fata wajen kiran mutane zuwa gare ta da kokarin nuna musu cewa wannan aqida ita ce aqida ta musulunci ita ce abinda alqur'ani ya karantar duk da cewa sun samu waɗanda suka yi aiki akan wannan kai kai da fata har zuwa yanzu aqida ce da mutu samu karɓuwa ba a wajen da dama daga cikin musulmi majority musulmi ne ke da wannan ba wannan aqida ta ɗan samu ƙurƙushi kaɗan daga cikin wani abu da ainihin kawari da shi'a da mu'tazila suka yaɗa a bakan kuma suke yaɗawa a yanzu a lokacin da kawari suka kafarta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam bangarorin guda biyu suka kafarta bangaren sayyidina ali Allah ƙara masa yarda suka kafarta bangaren sayyidina muawiya Allah ƙara masa yarda dan haka sai suka ce ba za su karɓi hadisan kafirai ba saboda haka sai suka tattara hadisan sahabbai da suke tare da sayyidina Ali da wanda suke tare da sayyidina Muawiya suka wanke kalan gaba daya kaga sun dasa sun dasa iri na su koma ga alqur'ani su kadai tunda sun yaɗa da hadisai haka nan lokacin da mu'tazilawa suka zo suka fifita hankali akan komai suka ce hankali shine madogara ta farko wajen taso wani abu na hukunci sai abin da hankali ya karɓa sannan za a yarda da a alƙur'ani shi kansa dole ne a yi masa fassara da za ta sai dai da hankali irin nasu duk da cewa hankalin nasu hankulan nasu daban-daban ne dan za ka rasa hankalin na daga cikin su tunda suna zama ƙungiyoyi daban-daban kowace ƙungiya ma tana kafir wata uba da uba da uba suna kafir su juna to hankalin kan za a yi aiki da shi ko da na uba to su ma a nan suka ɗauki sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce suke kira akhbarul anhas wato hadisan da ɗaiɗaiku suka rawaito ba a yi dangane a kansa ba shi ma suka tattara suka watsa suka ce wannan zato ne jita jita da za a yi da shi a cikin ba haka nan shi a kuma lokacin da suka kafirta jimillar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su soja ta kowa ba su sanin da su su mutum bakwai ba ba su cika adadin yatsun hannu guda biyu ba sauran duk gaba ɗaya suka ce sun yi ridda sun koma da kafirci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ta ga dole ne a wannan yanayi su tattara hadisai gaba daya su watsar da su sai kuma aka samu waɗansu waɗanda suka zo da ƙarshe-ƙarshe lokacin da kasashen turawa suka fara dannawa kasashen musulmi da niyyar mulkin mallaka aka samu wasu waɗanda su kuma suka yi ƙoƙari su mara wa turai ba turawa baya ɗan mulkin mallaka kuma a wannan yanayi dole ne su yaƙi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ɗan mulkin mallaka su sami gindin zama a kasashen musulmi su yi jihadi su ƙwato kasashen su daga hannun ɗan mulkin mallaka na haka aka samu Bilal Ahmad Al-Qadiani a ƙasar Indiya wanda ya fito ya ƙaryata hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ma da awar annabci gaba ɗaya musamman aka samu wasu wasu mutane kamar Sayyid Ahmad Khan wanda shi ma mutumin Indiya ne wanda ya ta kokarin ya nuna cewa musulmi sun ci baya saboda sun riƙe hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun riƙe littattafai na malamai wannan sai ya sa su ci baya waƙar da waɗannan su ɗauki alƙur'ani su kaɗai ya ishe su manufarka a nan shi ne duk lokacin da ka ɗauki alƙur'ani ka waƙar da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da irin bayanan da yayi to kai za ka yi wa alƙur'anin fasara da kuka gana yadda ka ce za ka za ka wato ban karashi ka ka sa shi ya bi kwawaran da kai kake so ya dace da kan zuciyarka akwai kuma sai kuma daga baya aka samu waɗanda suka ɗauki wannan iri din da aka yada suka kula da shi suka shayar da shi har ya fara tsiro ya fara girma to a lokacin kuma suka cigaba da kowane abin da suke kira abin da jama'a ta ayin alƙur'aniyuna yan sai alƙur'ani kaɗai a da san waɗancan duk da ma'abbata babu wata firka da ta fito kai tsaye ta ce ita ba ta yadda da hadisai ba sai ƙur'ani kawai illa iyaka ayyukan da suka yi a lokacin dai yana nuna kamar ilimi suke watsawa na wannan aƙida to sai wani lokaci da aka samu wani mutum da ake kira abdullahi ibnu abdullahi al-jafranawi mutumin indiya ne wanda yake zaune a lahir an haife shi a bijan cikin ƙasar pakistan a ƙarshe ƙarshen ƙarni na sha takwas a ƙarshe ƙarshen ƙarni na sha tara karshe-karshen karni na shakara ko tsakiyar karni na shakara kai aka haife shi a Punjab kan daga baya baya Lahore Lahore cikin Pakistan ne gari ne na na na ilimi shi wannan mutum Abdullahi Al-Jafranawi wato ya tashi ya yi karatu a gurin malaman hadisi daban-daban musamman shahararren malamin nan da ake kira Miyan Nazir Hussain malamin hadisi ne shahararre Nazir Hussain ya yi karatun hadisi a hannunsa har ya dawo daga baya shi kansa ana ɗaukar sauran malamin hadisi ne lokaci kaɗan sai ya rikiɗe ya koma da cewa babu wani abin da za a rike sai ƙarƙani shi kaɗai yayin da ya haɗu da wani hukumanni yana munazara da shi yana jawo masa kuma yana jefa masa ƙarshe sai ya ce aiki kawai alƙur'ani shi kaɗai ne aka yarda a yi aiki da shi shi kaɗai ne Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka sai da kai rubuta littafai da yawa a rubuta littafin wani littafi da yake yake kiran shi ayatul furqan yana da wani littafi salatul salatul qur'an mimma allama rahman yana da wani littafi isha'atul qur'an yana da wani littafi sunan shi burhanul furqan ala salatul qur'an sai littafai da dama mutanen malaman indiya gaba daya ko alƙaratul hindiya yankin indiya malaman musulmi da suke pakistan da wanda suke indiya gaba ɗaya a zamanin sai da suka haɗu suka yanke hukunci cewa wannan mutum ya zama musulmi to ban da shi akwai wani shi ma ana kiran shi alkhawaja ahmaduddin al-amraksarri amraksarri mutumin shi ma indiya ne an haife shi a indiya ya karanci ilimin addini a gurin wani likita da ake kira shi Aminu Din Ibn Husamuddin sannan kuma ya je ya shiga makarantar ɗan Musa inda ya karanci ilimin boko a gurin su ya gama ya je ya shiga secondary daga secondary inda bai ƙara gaba ba yana jin harsuna daban-daban shi shi Ahmaduddin Al-Khawaja Ahmaduddin yana jin harsuna daban-daban bayan harshensa da ake kira harshen al-Bunjabiya banda wannan yana jin yaren larabci yana jin tarifanci yana jin yaren urdu yana jin turanci yana gane yaren yare da ake kira albahasiya da bukku irin yaren mutanen afghanistan ko kuma cikin abin nan pakistan da kuma wani yare da ake kira boro masihiya duk yarurruka ne wanda ya tsare a kansu yana iya magana da rubutu a kansu ya samu haɗuwa da wancan mutum da ake kira abdullahi ɗan abdullahi aljakaralami aljakaralami shi ne kamar wanda ya fara fito da batun cewa ƙur'ani ta kan sauran littattafai gaba ɗaya aka kira su a yaƙar to shi wannan ahmadu bin yayin da ya taso sai ya yi ƙoƙari ya haɗu da wancan yana munazara da shi yana munazara da shi wani abin ya karɓa wani abin ya ƙi yarda har ya zo shi ma ya fara yarda da wasu abubuwa ya duba tsarin da ake bi wajen bayar da gado a musulunci yake bai yarda da shi ba ya tattara abubuwan da malamai suka faɗa ya rufe daga cikin littafansa akwai littafin sa bayanin limman kamar tafsiri ne yana da wani littafi shi ma raihanul qur'an banda shi akwai wani shi ma daga cikin shugabanninsu na kasar pakistan domin duk a can ne abin ya yi girma har ya zama ƙungiya har suke da ainihin masallatai har suka yi rubuce rubuce duk sauran waɗancan da na gaya muku su suka ware su su a su abin nan tana ba sa fitowa su ce su ƙur'ani ta san to sai dai sun jefa irin wannan aƙida ɗin su kuma waɗannan da suka taso gaba ɗaya sai suka fito da aƙidar sosai suka kafa mata ƙa'idodi da sharuɗa suka yi mata rubuce rubuce akwai wani da ake kira alhafiz muhammad aslam aljarjaburi shi ma mutumin indiya ne an haife shi miladiya ta dubu da ɗari takwas da tamanin ya bar duniya ɗari dubu da ɗari tara da hamsin da biyar shi ma ya karɓi wannan aƙida kuma babban abin da ya sa shi shi ma ya tsunduma cikin wannan aƙida matsala ta gado shi a tunaninsa ta yaya ta yaya za a ce idan akwai ɗa jika ba zai ci gado ba yana ga ai bai kamata ba ya hana jika cin gado ba ko basta an ya hana jika cin gado ba saboda haka yake shi da yadda da wannan ba ya tsaya ya ce ya yi ya samu alkur'ani da yadda da haka ba har ya rubuta wani lissafi sunan shi mahdudul ir ya kuma rubuta wani alwirasatu fil islam banda shi akwai wani gulam ahmad barri shi ma ɗaya ne daga cikin su kasuwanci waɗannan mutane sun kafa ƙungiyoyi daban-daban a cikin ƙasar pakistan kamar irin ƙungiyar ahalin zikiri wal qur'an ahalin zikiri wal qur'an almajirin aljakaralawi shi ya kafa ta ana ce da shi muhammad ramadan wanda mabiyanta ba su wuce ɗan dubunni ba ba su kai ainihin ba za su kai dubu ɗari ba a cikin pakistan ta kuma kamar yadda wani ya bincike Hussein Sadin Sadin Hussein Ilahi ba yake a bincikensa yake cewa mutumin Pakistan ne yake cewa kusan kullum sai karewa suke suna kalkalewa kamar kamar ruwan na yake ruwan aski ko? to wannan kungiya ta furqatul furqa wannan ahlul zikr wal qur'an kusan yana daga cikin abin da ya taimaka ta yin yaɗo ta yin girma ta ƙi samun mabiya galibi waɗanda suke riƙe shugabancin ta za a za ka samu nakasassu ne ko waɗanda suke da wasu cututtuka da suka gagari raka ta sai raka mutane ba su cika ainihin kusantar wannan ƙungiya ba saboda ganin irin yadda shugabannin wannan ƙungiya suke to suna da wani masallaci guda ɗaya wanda shi ne ofishinsu babban ofishinsu a lahore cikin pakistan wanda masallaci ne ba da mihrabi ba da mihrabi kusan da yi ta mutum ɗari su sallah a ciki ba suna da wata mujalla da suke kiranta balagul qur'an banda shi akwai ƙungiyar firqatu ummatin muslima ummatin muslima ita kuma wancan alhawaza ahmadu bin shi ya kafa ta ya kafa ta indiya sannan ya dawo da ita bayan pakistan ta sami yanci sai alif ɗari tara da arba'in da bakwai ya dawo da ita lahore cikin pakistan suna da kuma mujalla da take fitowa a royal bank cikin ƙasar pakistan wanda sunan ta kai da islam sannan bayan wannan akwai wata ƙungiyar ita ma ta yan qur'ani da su sunan ta firka ta islam wanda gulam ahmad barri shi ya kafa ta ita ce ta fi sauran nishaɗi da tazarkazar da kai kawo wajen yaɗa wannan aƙida banda ita kuma akwai wata da ake kira ta'amirin insaniya ita ma kungiya ce da suka saka waɗannan kungiyoyi sun yi tarayya cikin wasu aƙidu babban abin da suka yi tarayya akan su shine gaba ɗayan su ba su yarda da cewa alkur'ani a ba su yadda da cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga madogara ce tsaikuwa ce ta kafa hujja da karɓo wani abu na addini duk gaba ɗayan su sun yi tarayya wajen jefar da jefar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ce duk ƙarya ce ake amma sallallahu alaihi wa sallam bai faɗi komai ba da Allah ya aiko shi alƙur'ani kan don haka ba ya cewa komai shi alƙur'ani yana daga cikin al'ayyunsu da da irin karkatarsu da lalacewarsu akwai cewa aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama shirka ne wanda duk ya rike sunna to ya yi shirka wala yi shirka fi hukmihi ahada Allah ba ya haɗa kowa a cikin hukuncinsa sun manta kuma da maganar Allah fala ya rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimu ka yuhakkimu ka waye ka din فلا وربك لا يؤمنون حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم انتاب الناس ثم انتاب الا ما كان كان قول المؤمن اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. وهي زي كنتم فيما من الله. فقرر المؤمنين اذا اتكلمت زياده الله zuwa ga manzansa don ya yi hukunci tsakaninsu don ya yi hukunci tsakaninsu wa ake nufi zai hukunci ba maza Allah ba to mu'minai ba su da abin da suke cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hukunci sai dai su sami'na wa ata'na Allah ke ilaika min muslimin waɗannan su ne suke cin nasara su ne masu samun babbar rabo na gobe kiyama inna anzalna ilayka kitaba litahkuma bainan nasi inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ولا تكن للخائنين خصيما لتحكم بين الناس دان كاي حكمتي akan kanin mutane to kaga ake alqur'ani shi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam zai hukunci wanda yayi imani da qur'ani shine wanda zai imani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda bai da sunna ba bai da alqur'ani ba وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا abinda duk manzo zai muku da shi ku karba abinda duk ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka karbi abinda ya hana dole ka hana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da alqur'ani ba shine dhikra ba litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani dan kai wa mutane bayani bayanin shi ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ka fa'iya wa zaki sallah wa zaki zakka وأتم الحج والعمرة لله في كما قال الله جاء بك يا ذات الحج يا ذات العمرة خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي wannan ba shine bayani ba duk sanda aka ce ga wannan sakon in ka je ka yi bayani in ka je ka miƙa sakon za ka dawo in ka je ka miƙa ka dawo ka kai sako ko ba kai ba ka kai sako amma ka yi bayani ba kai ba wa anzalna ilayka dhikra mun ba ka sakon shine alqur'ani amma kuma bai su bayyana da nasu mana zuru don ka yi mutane bayanin abin da saƙon ya kunsa sai haka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai faɗa na addini shi ma wahayi ne sai yasa Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ayan nan tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam baya wata magana sai alqur'ani sai yake faɗa da matan magana da matan sa sai alqur'ani ne zai faɗa eh in ya zauna cikin sabu kai sai ka an tana nufin yana wani bayani yana yi ko to in dai abin da duk ya shafi addini ne baya faɗar komai sai wahayi sai kaga sunna ba wahayi ce wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ne hikma din ku karanta ku ku yi bitar ku yi kirkin cikin abin da ake karantawa a gidan dajin ku na ayoyin Allah shine alqur'ani ko ba shi bane ne sai kuma Allah ce wal hikma ne hikma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko akwai wani abu da ake yaɗa shi na addini a gidan annabi banda alqur'ani in ko sunna babu wani alqur'ani na biyu wanda sunan shi hikima in ka ce alqur'ani ake nufi da ayatul lahi ko hikima kuma fa ko kuma duk abu ɗaya ne aka yi gari gari haka babu garanti a cikin alqur'ani to suna cewa ai Allah ya ce inil hukmu illa lillah ai hukunci na Allah na'am hukunci na Allah babu wani wanda ya isa ya zartar da wani abu sai abin da Allah ya ce la yakunu fi hukmihi illa ما شاء لا يقع في حكمه إلا ما شاء ولا يستأكيد الموت babu wani abin da yake kasancewa a cikin mulkin Allah ko abin da Allah ya ce ko na irin kasma illa lillah hatta annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin abin da Allah ya tsora masa na sako wannan ma yana daga cikin hukuncin Allah in ba dan ya ga dama zai yi walau taqawwala alaina ba'd al-aqail la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama wama minkum min ahad fama minkum min ahad anhu hadithu amma da ya faɗi ƙarya ya jingina wa Allah da Allah ya masa kamu kamu mai tsanani a cikin nan duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da addini ya hayi ne daga Allah Allah maɗaukakin sarki shi ne ya ɗora masa wannan sai ka babu magana cewa riko da sunna abin nan ne haka ne suna kafircewa dukkan wata mu'jiza da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai alqur'ani duk mu'jiza da kake ji a tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana faɗa ana jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ainihin wata ya ƙage karamar sa'ati ya shaqqal qamar wata ya tsage sun ba ta nuna cewa akwai lokacin da wata ya tsage haka nan irin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya addu'a abinci kaɗan ya isi mutane ne masu yawa ko ya addu'a ruwa kaɗan ya isi mutane waɗanda suke ɗan ruwa ko da gummai to duk ba su yarda da wannan ba sun ce kawai alƙur'ani su kaɗai ne mu'jiza sannan sun tafi akan cewa annabi isa alaihi salam shi ma haihuwarsa kamar haihuwar kowa shi babu bambanci an haife shi daga uwa da uba to wannan magana cewa maryam daga ita kaɗai aka ba su yarda da wannan ba za su faɗi wani kirista suke faɗa mana to kaga wannan ma ya faɗa wa alƙur'ani ƙarara sannan ba su yarda da rayuwar ƙadari ba in ce kawai in su ya mutu ya mutu kenan ba zan zama wata magana wata magana cewa akwai wata rayuwa ta barzako da za a yi mutum azabar kabari ko ko kuma ainihin a yi masa ni'ima ta kabari duk da su yadda da wannan ba mutuwa guda biyu su kai duk da za mu tsaya muna tattauna waɗannan ba saboda babu lokaci sannan har ila yau a gurin su a gurin su aljanna da wuta ba kamar yadda muka yi imani da mu musulmi cewa aljanna da wuta wasu gurare ne da Allah ya halitta aljanna guri ne da ni'ima da Allah ya tanade ta kamar da suka udda fil muttaqin Allah ya tanade ta ya cika ta da kayan daɗi domin mutanen da suke mai tsoron Allah wuta kuma wani guri ne da azaba da Allah ya tanade ta kamar da suka udda fil kafirin ya tanade ta domin kafirai da su ga haka suke gudu sun ce wuta sun karkasuwa sun kungiya kungiya kuma sun tunda babu wani abu da zai hukunta tafiyar kowa zai faɗi yadda hankalin su ba wasu suka ce wutan nan da aljanna babu sai an mutu sannan Allah zai tsira in a yi su haka nan a bar su ba kowa a ciki wannan ya zama wasa wasu kuma suka ce a'a a ita wuta din da aljanna shi ne rayuwar da Allah zai jefa ta a ciki a nan duniya mai daɗi ko mara daɗi in ka in ka ganka mai daɗi kana cikin rayuwa mai daɗi ta da aljanna ne kana cikin rayuwa mara daɗi ta da wuta wasu kuma suka ce a'a ita aljanna shi ne ci gaban da ɗan adam zai samu ci gaba na zamani da ɗan adam zai samu in ya samu ci gaban harkokin ya samu sauki in zai tafiya ba sai ya ta wahala ba ga mota ga jirgin sama ga yayi ga yayi yana cikin aljanna shi ne in kuma ya dawo abubuwa suka taɓe masa ya kasa samun jin daɗi a rayuwarsa to wannan kuma ɗan mutum subhanallah to kaga wasu kuma daga cikin suka ce a'a ai duk wannan kamar kasantawa ce ba wai da gaske bane to abdullahi ibn abdullahi al-jakralawi ne al-jakralawiya lokacin da ya tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki da su sai kuma ya tuntube da wasu matsaloli wanda ya rasa yadda zai fito musu babban matsala ita ce maganar sallah tun da ake ba za a hadisi ba alqur'ani da ta ake musu salatu a cikin sai za a yi sallah mabiyansa za su fito su gaba balanta sai a ga mana yanda za mu yi sallah to ya tsaya ya ce eh to mu ci gaba da yin biyar din a alqur'ani akwai abin da yake nuna mana biyar wa aqim as-salata tarafay an-nahar wa zulfan min al-layl inna al-hasanati yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lil-zakirin yace wannan ayar tana nuna sallah biyar ce tarafay an-nahar ita ce sallah azhar da la'asar wa zulfan sallar asuba da azhar da la'asar wa zulfan min al-layl shine sallar magriba da isha'i yake hawa haka da ci gaba da yin biyar ɗin wannan ayat ta nuna mana biyar ka duba ta ina ayar ta ce a yi sallah guda abin nan sallah biyar a to sallah sai zai ce to in an in an ce sau biyar za a yi an nuna lokutan to bibi za mu yi ko uku uku ko hudu ko ɗaya to nan ma ka ga dole malam ya tunani alqur'ani ina za a samu wannan ya nika cikin tunani har ya zo kan suratu fatir har kanta alhamdulillah fatir samawati wal ard da'il malaikati rusula وذي أجنحة المثنى والثلاثة والرباع يزيد في الحكم ما يشاء. وفي الحمد لله وي الله يكي كرم تفاتها جماعة لكيسا ميدا كسا wannan fatiyar da za ka yi tare da girmama ubangiji ka yi su a cikin raka'o'i masna biyu biyu wasu ba ka ko uku uku wuri ba a ko to kaga kaga inda aka samu abin nan to sallah a sallah ka ba kiran sallah ba magana kiran sallah sannan kuma yana ganin wai idan za a yi duk sanda za ka yi kabbara sai ka rike kunyan ka biyu duk sanda za ka yi kabbara sai ka sa hannun ka ka kabe kunyan ka biyu wai Allah ne yake wa min ilaika janan haka ne ba wannan ayar ne Allah ka da da sallah اسلك يدك تخرج بيضاء من غير سوء واجبر اليك جناحك من الرعب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين فهذا الله انا مجانا da annabi Musa alaihi salam za ka tafi zuwa ga Fir'auna ga wasu ayoyi da za mu baka islik ya da tafi zuwa kan hannunka a cikin tabuwarka cikin hannun abin nan ɗinka cikin tabuwarka fashi akhruj bayda akhruj bayda za ka fita tana haske ne gairi so ba tare da albaras ba ko wata cuta a haske ne sannan sai ce wajen ilaika janahaka min ar-rahab lokacin da ka gani kuma kake so kamar yadda shi ko ka ji tsoro kana so ka dawo ya koma yadda yake to bai dace ka haɗe shi da jikinka janahaka din shine hannu min ar-rahab daga tsoro kamar yadda shi zai koma yadda yake kaga wannan Allah yana ga Annabi Musa ya je ga yadda zai yi hannunsa ya haske ga yadda zai hannunsa ya koma yadda yake ana ba cikin kilan ga yadda za ka kunna ga yadda za ka to dai alaƙa sarki in za a yi sallah a dinga kama kullum sannan kuma shi a gurin sa babu fifi ko tsakanin sallah a ko ina ne sallah a nan cikin jihar Katsina daidai yake da sallah a tsakiyar ɗaki ne alfarma babu bambanci sai za a yi kabbara harama Allahu akbar za a ce kowa za a ce to shi ne sai ya ba su shi da ba su ne kabbara harama wa anna Allahu wal aliyyul kabir in za ka ce wa anna Allahu wal aliyyul kabir shine shine shine kabbara harama to sallama fa سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة قدر سلسل ما لا يزال يصلى الجنائزة إتي أبدي أكي زائي إتي تصلى الجنائزة بقى يعني زمان إياه أبدي أكي زائي إتي كل زمان صلى الجنائزة وأنا الماجرين سبعيزة أنا كده في محمد رمضان ليه بجد في الماجرين سبعيزة يصلى في السبيل سيدي فينا جمع مكان بيار سبائك uku ne shi ya fahimta la'asar magarba isa'i la'asar magarba isa'i kowace sallah raka'a biyu rak kowace raka'a sujjada ɗin sa la'asar magarba isa'i ba su raka'o'i biyu biyu sujjada ɗaya ɗaya to amma kabbaran harama ta wa annan lahar هو العلي الكبير يأتي أقيت إن الله كان عليا كبيرا كبيرا فعارف كما مجانا أتن كما مجانا أتن أتن أتن أتن ما تابيكو أبنى يا فيسن أوريكي واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المجاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Allah yana maganar mutumin da matarsa ta ta tauraye masa tana masa taurin kai Allah ce waɗanda suke tsoron su musu taurin kai ko musu wa'azi in sun ƙi su ƙaurace musu in sun ƙi jariya to su ɗan da su to kuma za Allah ya ƙara su da ta inna Allah kana aliyan kabira inna Allah kana aliyan kabira lalle Allah ya kasance aliyan maɗaukaki ne mai girma ka kasu zalunce su in kana jin kai babban mutum ne kai ne matsayi ne zaka zalunci suna kanka to ka tuna Allah fa aliyan kabira to ne ka magana sallah ana ya ka ce ita ce kabbara harama din sallama kuma aka bacce yadda kuke to in an yi ruku'u a dago alƙur'ani yake a dago yarka in aka ce amma ba a ce a dago ba sai suka ce ba za a dago ba in aka dago an saba alƙur'ani daga kayan ruku'u sai ka zarce kawai to kaga kaga sallar ta zama ta zarfi a gaba ta Allah gama sallah ana gama zikirin sujjada sai an gama sallah kuma liman in aka zo sallah da liman zai tsaya tsakiyar su ne ba wai zai shige gaba ba kuma ya karanta farko ya karanta a rabbi a cikin limin halakukin wa asirin masarajar kukin wa da allimin da dinka sultanan nasira sai ya karanta wannan sannan kuma shi malamin nashi ya kamo musu wasu ayoyi ishirin da biyar daban-daban a wurare daban-daban na alkur'ani zai karanta a tsaye sannan kuma in ya yi ruku'u ya karanta wasu ayoyi ashirin da ashirin da ɗaya guda abin nan guda uku sannan in ya yi sujada sannan nan ma an kamo masa wasu ayoyi shi ma guda uku zai karanta to haka sallar take a gurin su waɗannan mutanen abdullahi da ne to da wasu kuma suka zo mabiya Ahmad Dinin Amrasti shi kuma sun suka ga kai ba haka ya kamata mu sallar ba a dawo da ita sallalo guda biyu alfijir da isa isa alfijir da isa isa duk wata sallar ba wannan ba ce da ta halatta ba da wani mutum shi kuma Muhammad Rafi'uddin duk a sake san a kai shi kuma da ya bayyana sai ya ce a'a adadin salloli guda hudu ne sallar tahajjud sallar alfijir sallar azhar sallar yamma yace a tahajjud da a sallar asuba ta alfijir in mun tashi sai mu kalli mahudan rana a sallar magariba kuma da a sallar azhar da magariba ita kuma sai mu dubi mafaɗin rana saboda Allah ce walillahi al-mashriqu wal maghrib sai haka kaga masallacin har ba zai yi a masa a masa mihrabi ba sai da inji za a yi da an jima suna nan an jima suna can shi wannan Muhammad Rafi'uddin yake zuwa mabiyansa ɗan Qur'ani ne yake cewa domin Allah ya sanya komai aure ne wa min kulli shay'in da Allah khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai Allah ya halitti aure ne yake ce haka sallah take ita ma aure ce asuba tana auren isa'i magariba kuma tana auren azhar yake to la'asar ta zama ba ta da aure yake bai da ita ba sai rayuwar ta zama hudu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kuma mun halitta shi aure bi namiji da mace to ban sani da kike wace ce mutum wace ce namiji asuba to azhar da magariba yayin da kan cikin su to shi ba jin salata'o'i guda guda biyu ne amma raka'ar farko ita yace a yi sujjada uku raka'a kuma ta ƙarshe a yi sujjada huɗu kabbara harama kuma yace ce bismillahir rahmanir rahim ita ce kabbara harama sannan sallama kuma ana nan dai yadda zakar halawi ya ƙara salamin عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة يكتب سلمة زكاة tunda ita ma ba nisabi ba maganar haili ba duk waɗannan bayanan da manzo Allah ya ba da su a cikin Qur'ani ya za a yi zakka to nan ba sun samu rubani kowa ya faɗi yadda ya ga dama kowa ya faɗi yadda ya ga dama a yi zakka wasu suka ce ai zakkan nan kawai duk abin da ka samu duk abin da ka samu ka ba da 10% ko ne ne da ka je aiki ka dawo in abin nan aiki kake yi ka je kasuwa ka yi ciniki ko sana'ar hannu kake ka je ka dawo to kawai ka fidda kan fasin ka je ka saya shi gaba in albashi kake ɗauka da zarar ka wata ya ƙare ka ɗaya albashin ka ka fitar da kan fasin ina aka samu kan fasin kuma za ka kana maki inda ka samu kan fasin kan fasar inda aka same shi suka ce Allah ce in ya kullun kun ishiruna sabiruna yaghlibu mi'atay wa in ya kullun kun mi'atay يغلب ألفا من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون suka ce ai Allah ce in kuka kasance ishirin ne masu haƙuri za ku rinjaye ɗari biyu in ku zama ku ku ɗari masu haƙuri za ku rinjaye dubu to to ka duba kasantar ɗin ishirin a cikin a cikin ɗari kaga ɗaya bisa ɗaya bisa goma ne ishirin ne haka nan ka duba kasantar ɗin ɗari a cikin dubu ita ma ita ma ishirin ne suka ce to anan wajen jihadi Allah ya ce a kan cikin suratul tauba inna Allah istara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum lahum al-janna Allah ya hada dukiya da rayuka duk ya saya saboda haka tunda an ce an hada rayuka da dukiya an saya kaga jihadi da dukiya sun zama tare dan haka sai a dauko magana da zakka ita ma a hada ta da da abin nan tunda san an an ce a hada su ko da nan magana jihadi ake yi a dauka zakkan ma hakan to saboda haka suka ce za ka bayar da wannan wasu kuma suka ce a kawai duk abin da ka fara kuɗin da ka samo a yini to ka biya bukatun ka sauran da kama saboda Allah ya ce wasu alimata ma za yin su ƙona ƙoli la'afi mutum za su siyar ka ce musu rara to Allah ya ce ka siyar da rara kai da kafin sanda ka daga aiki ka daga sana'a ka daga kasuwa ko wata yi aka baka albashi to ka sayi kayayyakin abinci da abin da za ka bukata na kuɗin makarantar yara sauran ka sayi nema da haka ake sabara gaba ake sabara gaba a wajen zakka kowa ya ko a katin abin wani yake zakka din nan Allah ya barka haka nan ba a yi bayani ba saboda ahalin tura su ya kamata su yanki ahalin tura sai ya ahalin tura a ko ina su za su tura ya ka su ba yadda suke so zakar ta kasance to ina ahalin tura ko ne na mun qur'ani ya zama ahalin tura to wannan shi ne sakamakon da zai zama tura a kai gare shi duk lokacin da aka kaskara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a kai dole ne a kai gare sakamakon dan komai za a rasa alƙibla a azumi ma da suka zo haka aka samu a azumi yaya za a yi azumi Allah da ya ce a azumi shahar Ramadan da zai zura cikin Qur'an kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat sun yadda a yi azumi to ma za a azumi wai suka ce za a yi shi a watan Ramadan din to amma wasu daga ciki suke a ba duka ba daga 21 zuwa ɗari kwana tara kenan kwana tara saboda wai ayyaman ma'adudat jam'in illa ne ayyaman jam'in illa ne jam'in illa yana fara daga uku zuwa tara saboda haka wai suka ce a za a yi shi ne daga ba za a amfani da wata kamari ba ba za a yi da amfani da ganin wata da kamari saboda Allah ce inda man nasi ijiyar sun sun kufur shi wata kamari yana fita yana raguwa yana ƙaruwa yana raguwa yana kafirci in aka ce za a yi shi da shi a nan to ya za a yi suka ce za a yi ne da shamsi za a yi azumi ne a duk shekara ishirin da biyu ga watan oktoba zuwa ishirin ga watan nuwamba wai wannan ya fi dacewa saboda a lokacin ba a cikin tsananin zafi wannan ya fi kama da abin da Allah yake nufi da azumi yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to nan ma suka yi ta baragada haka duk a wajen gado nan ma suka zo suka ce babu wani bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a yi gado Allah ya halatta a aure su ba musulma ba ce za a hana mutum ta gaji mijin ta ta miji ya gaji matarsa to a nan ma suka yi ta sauyin su abin da to ya ka samu a komai sun karkasu gida-gida kamar da na gaya muku ƙungiyoyi ne su kai waɗannan suke kaza za a yi wannan su kaga dai sallah ɗan su ce kaza ɗan su ce kaza an rasa kama kama kama wata sallah guda ɗaya sun ce waɗannan salloli da ake yi irin yadda muke yi ɗin nan daga ƙarni na bakwai ne aka fara ta lokacin da aka ƙirƙiri hadisan mu iraji aka fara irin wannan salloli da aka sai suka watsar da wannan abin nan sai fara da dama malaman pakistan malaman indiya malaman masar malaman shan malaman azal suka kafir ta wannan waɗannan yan alƙur'ani alƙur'ani akwai wani wanda yake bikin pakistan ne ya yi rubutu a kan su ya je ya haɗu ma da wasu daga cikin su ya tattauna wanda ake ce masa a fadin kusan ilahi ba ya rubuta alƙur'ani yana wasu da hatin hailar sunna rubutu ne da ya yi na masjid a jami'ar umar kura da jimawa sun wajen 1970 ya haɗu da wasu daga cikin manyan su kullum rabuwa suke saboda aƙidar ba za ta samu gurbi a cikin musulmi ba domin gaba ɗaya musulunci za a kashe wa kuma kuma a kafa tsaya buɗe tun da ta zo ta ko dai gaba ɗaya a daina addinin gaba ɗaya tun da ba za ka samu bayanan addinin alƙur'ani ya ba da usul ya ba da jigo-jigo na komai sannan aka ɗora a mai sallallahu alaihi wasallam bayanin kuma komai domin ba a ce alkur'ani zai zo bayanin komai guntu guntu gutsire gutsire kowane irin abu yadda yake sai an faɗe shi kira genan qur'ani ai yake yadda muke muke ganin shi an faɗe da ƙarshe to alkur'ani sai ba da abin a dunkule a ɗora annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya da damar yayi bayani to haka nan hatta wajen aure ta ga ma da suka zo to za a za a yi aure ba su sama da ɗaya kuma za a aura ba na farko farkon su ta suka haramun ne a yi ta ɗaya haramun ne a yi ta ɗaya take domin alkur'ani ya kawo maganar auren mata hudu amma daga ƙarshe ya kawo sharaɗin da ya fi ƙarfin kowa kawai ya kawo kamar an ce kai yi an ce kuma ta balaka zina bisa ina suna yau su lasa yau ba wa in kuntum Allah ta abiru fa wahidatan sai kuma can yace wa lam tasatu an ta abiru bayna nisa'i wa law haraftu ki ba ku isa ki adalci tsakanin mata ba ko da kun ce amma an tsara sa ƙarshen aya ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ومن كان آية زي نور فيها بقى فسر بيننا فلا تميلوا كل الميل يا بقى الميل كل الميل إذا ما تقول kada ku karkata gaba daya ina na gara karkata in ku karkata zina ya karkata ba ku wata ita ayar da ta zo tana magana da waɗanda aka ba Allah ya ba ku dama ku aure mata sama da ɗaya to an sani ta fuskar soyayya ba za ku iya ba za su iya daidaita soyayyar abinci ba don kullum wanda tafi da maka za su santa kuma ba za su taɓa zama daidai a nan ba to sai Allah ce wa la tamilu kullal layl kada ku wato karkata gaba ɗaya ku bar waccan kalmu allaka kamar fara ba ba su da amfani to idan ɗaya ce kawai ina magana ka karkata gurin ma za su karkata to sai a tsaya iya nan kamar mai cewa ai Allah ya hana sallah ya ce wai lil musalli Allah ce dan ya tabbata da masu sallah don haka a daina sallah a bayan ƙara ƙarshen ayar ba to irin irin ta ne irin wannan a zuwa ce walan ta fatu an ta dole bainan nisa'i walau harastu ba za ku iya adalci ba kuma Allah ya ce sai idan za ku iya adalci ne za ku auri sama da ɗaya in ba haka ba ku tsaya akan ɗaya don haka dole a tsaya akan ɗaya suka ce ko magana cewa wai manzo Allah ya aure mata tara wannan duk ƙarya ake ba ma gaskiya bane manzo Allah matansa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka ya dinga aure in ya aure wannan to sakin su yake yi Allahu akbar ba su kuma Allah yana magana da shi magana yake yi a alƙur'anin fa ya ayyuha nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardati azwajik na tanta da ke matar ka ba su kaga matan ne tare da to wasu kuma su kuma da suka zo daga cikin ɗan ƙur'ani suka ce sun yarda da ta'addudi amma dole da sharaɗi sharaɗin shi ne ya zama an yaƙi a gari yaƙi ya cinye maza mata sun fi yawa idan ba a yi yaƙi ya sun yi maza mata sun fiya ba babu wannan sannan sharaɗi na biyu sai idan society ya haɗu a kan cewa eh to ya kamata a ba da dama a ƙofa in ba a sami wannan ba dole a kai a kan ɗaya domin kuma yanzu aka samu wani shi kuma sai ya juye abu sai a yi tamanin da wani abu sai ce ma yana nan zai ƙara sai yana da ƙari to duk irin wannan baragabar abin da yake haifar da ita shi da zarar ta saki hanya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ta shiga da ragaba ta ga daga jin wannan shi ba ta san wani abu ne tunda Allah madaukakin sarki shi ke ba da dama a aure shi ya halatta aure shi kuma yake san ki huma ta da lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba idan har wannan adadin ba shi kadai bane Allah yake nufi ba hikima ya zana shi sun ce fanki huma ƙada lakum minan nisa kawai su sai ya zama masu ba wasu lafa yau da ɗin nan ba da ma'ana tun da an ce ba ba hudun kai ake so ka tsaya mutumin da kake so ka kawo goba ko ayaba ta zube kake so ya ɗauki yadda ya gaba na sai ka ce ɗauki hudu in ka ce ɗauki hudu ba zai ƙara ta biyar ba in kuma ya ƙara ta biyar za ka iya faɗar sa saboda hudu ka ce amma in ka ce da shi kwashi goban nan don lokacin da zai kwashi goma ko ashirin ba ka da damar ka cewa ta kwashi ashirin in ba ka gaya min cewa ga iya abin da zai iya ba saboda haka babu wata wani harafi a gurin babu wani harafi a cikin Qur'ani ta yana da matsayi yana da gurbi a ciki lokaci yayi wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ya kira sallah ayi ikama sai tsaye babu san amsa tambayoyi